أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin mun aje jiya ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya ku mu'minai in kuka yi da'a ga wasu jama'a na mutanen littafi yahudawa kenan to za su maishe ku kafirai bayan kuna musulmi ubangiji ya ce wa kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa wannan istifhamu tawbihin wato tambaya ce amma don zargi wa kaifa takfuruna ya kuke kafir cewa wa antum kututula alaikum ayatullahi ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu kuma ga manzon shi cikin ku wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da yagiya Allah wa qad hudiya haqiqa an shirya da shi ila siratin mustaqim zuwa ga gode bai madaidaici mutai
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا يا كوم مني اتقوا الله كجزء الله حق تقاته يا كجسكي صوروني bi an yi ta'a shi ne awa Allah ɗa'a fala ya usa kada a saba mishi wa yushkaru a gode masa fala ya kufaru kada a kafirce masa wa yuzkaru a yi zikirinsa fala yunsa kada a manta shi ƙalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa man ya ƙawa ala hadha wane ne yake da ikon yin haka wa'adda ƙarhin jin tsoron Allah haƙƙa tuƙatihi to fanu suka bi kaulihi sai aka shahe wannan ayar da faɗa Allah fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iko ila la naskha kuma an ce ba shahewa an kai ba bal ittaqillaha mastata bal manittaqillaha mastata'a faqad ittaqallaha ka tukati ba shahewa an kai ba amma duk wanda ya tsaya ji tsoron Allah gwargwadon iko ne to ya ji tsoron Allah iyakar gaske tsoron Allah wato ba sai an shahe ba kenan wala ta mutun da kada ku mutu in ji Allah illa wa antum muslimuna face kuna musulmi muwahhiduna masu kadaita Allah wannan Allah yana kira ga ga musulmi ya kuma minne ku ji tsoron Allah iyakar gaske tsoron Allah to wannan ayar kamar yadda mai tafsiri ya faɗa wato an ce ko dai a batta wadda take ku ji tsoron Allah gaske tsoron shi amma ya zan waɗanda take banta waɗanda adda martaba haka ne su ne annabawa da manzannin Allah waɗanda ba su saɓon Allah saboda ma'asumai ne to su adda matsayin ku ji tsoron Allah haƙa tuƙati su ko sauran mutane waɗanda a gane su nan a gane su nan su suka koma masa fato to suna cewa inda Allah ya bata haka ga kowa da kowa to da lalle shiga aljanna ya waya to amma da an kabarta annabawa su adda sauran kuma in aka komo wasu fattakullaha mastata'atum ya komo ga ya ayyuhan nawa sai zan kowa ya kwaso na- nashi kaso kuma ta yi
يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
wa tasimu ku yi riko ai tamassaku ku yi riko bi hablillahi da yagge Allah abinda ai yagge Allah dinahu addini ne jami'an baki daya ai hablullahi aljama'atu ko ko hablullahi shine jama'a ku shiga cikin jama'a kak ku zama ku kak ku samu taf- kak ku samu bambanci wala tafarraqu kada ku rarraba ai la tatafarraqu ba'da islami kada ku rarraba bayan musulunci wadhkuru ni'matallahi ku tuna ni'imar Allah in amahu ni'matai alaikum bisa gare ku ya ma'ashar al-aus wal wal khazraj ya ku jama'a ausu wa- wal da khazraj kabiloli guda biyu na Madina da mun ce sun kasance cikin gaba shekara 120 da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka zama yan uwa sun kaso juna suka taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan mai da su ansaru an ka share sunan ausu an ka share sunan khazraj saboda tadamuninsu to shine Allah yake tuna musu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku ya ma'ashar al-aus wal khazraj ya ku jama'a aus da khazraj idh kuntum yayin da kuka zamo qabla al-islam gabanin musulunci a da an maƙiya kuna gaba da juna kuna kashe-kashe har shekara 120 fa allafa Allah ya tara baina qulubikum tsakanin zukatanku bil islam da musulunci da musulunci ya zo sai ya daidaita hukunka zama abu guda fa asbahatun kuka waye gari bi ni'matihi da sababin ni'ma Allah ikhwanan kuna yan uwa fi dini a cikin addini wal wilayati da jikantaka kun ka zama masoya tsakanin ku da junan ku wa kuntum kun kasance ala shafa hufratin bisa ga gehen wuta ai ala tarafi hufratin bisa ga gehen rami minan nari na wuta laisa bainakum wa bainal wuqu'i fiha illa an tamutu kufaran dole kan ba abin da ya rage tsakanin ku da shiga wuta sai mutuwa kafirai kun zama haka kahin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa angalakum minha Allah ya tsamashe ku daga wuta bil imani da imani Allah shine musu faɗe saboda ni'imar ta yi ni'ima shine mannanu wanda ya isa shi ni'ima shi faɗe yawwa kazalika kama hakan ga kama yubayyinu lakum lakum ma dhukira kamar da yadda Allah shike muku bayanin abinda an ka ambata yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum tahtadun wa taqila ku shari'a arshadana al-haqq fi hadhihi al-aya yace Allah ya shirye da mu cikin wannan aya ila anna sabila ko najahina huwa taqawallah tabaraka wa ta'ala cewa hanyar tsiran mu shine tsoron Allah madaukakin sarki wattaqawa ala maratiba to ita tsoron Allah bisa ga martabobi take darajoji ne taqawal amma akwai taqawa ta amawa yan buraburan musulmi shine al-imanu imani diddul kufri wato wanda a kishiyar kafirci al'imanu billahi wamtathalul amri wacce nabun nahai shine imani da Allah da kahowa ga hore-horen Allah da nisantar hane-hanen Allah wannan ita attakawa ta amawa Eh, ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu shi ba kafiri ba ne musulmi ne ya yi imani da Allah kuma ya tsaya bisa ga hore-horen Allah babban su sallah shina nan shina yi da sauran ayyukan ibada na takalifi to kuma ya nisanci abubuwan da Allah na haramta shirka dama ya wuce ta tunda ya zama musulmi daga sai dai su manya-manyan kaba'ir su zina caca da sauransu to wannan dai wanda ya haka shi ake kira takawa ta amawa wato yan kilasuwan na musulunci wata kawal khawasi akwai takawa ta khasawa shine an yadhkura Allah wa la yansahu shine ya zan kullun yana tuna Allah bai mantawa da Allah tabobi ne akwai takawa ta amawa shine a yi imani wanda a kishe kafirci al'imanu billahi wa mutu salil amri wa sinabun nahai shine imani da Allah da tsayuwa kahowa da hore-horen Allah da kuma nisantar hane-hanen Allah wata kawal khas akwai tsoron Allah na khasawa waɗanda abba ligai cikin addinin musulunci an yi Allah wa la yansahu shine shi zikirin Allah kar shi manta da shi wa yashkurahu wa la yakfuruhu shine ya gode ma Allah kada shi butulce masa wa yuti'uhu wa la ya'sihi idan yana wa Allah da'a baya saba ma Allah to wannan shine taqawa ta khasawa wa taqawa khasatul khasati sannan taqawa khasatul khasati sune ke bantattun ke bantattu Allah ya khatura masu wallahi bibalil abdi shine kada wannan Allah ya nasu ga zuciyarsa abadan har abada to wannan kummalu kenan shi baya ganin komai sai Allah ya yi istigiraki bil kulliyati a cikin halar Allah bai ma san akwai gairun lahi ba hakkan shi to wannan shine taqwa ta khasatul khasati ash-sha'ir ibn al-farid yaqulu mawaƙi wanda ake kira ibn al-fari yana da cikin mawaƙan sufaye yana cewa falau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahawan hakamtu bi riddati da irada falau khatarat li fi siwaka iradatun da irada ta ta nasa cikin waninka ya Allah a ce na nuhi waninka Allah ko wani abu wanda ba kai baya nasa cikin zuciyata ala khatiri bisa ga tunani na sahawan koda bisa ga raukanuwa hakamtu bi riddati da na ce na yi ridda da wani Allah da na taba ganin wani Allah ga zuciyata ko da tsarfatu ainin ya nasa to da na hadda kaina cikin musulmi huwa ya wato isa ga raka bil kulliyati fil hadarati shi bai ganin komai sai Allah to wannan matsayi ne saboda haka in baka yi gashin wance ba ba kitson wance kowa bakin matsayi ne idan ami bayan shi musulmi ne ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka hajji ya nisanci caca da shan giya sai a ce a wannan taƙi ne iyakar taƙawa ta kenan wanda ya wuce shi bayan ya haɗa waɗanga kullum yana zikirin Allah wato yana tuni da Allah yana matsayin muraƙaba yana matsayin muraƙaba yana jin Allah na ganin shi ko to shi kuma wannan nashi matsayi kenan idan ya wuce ne kai fi khasatul khasati sai ya zama cikin mahallul mushahada idan shi wato in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi yana ganin Allah kirikiri koyaushe to shine dalika gayatu taqwa yace wannan shine gaya tsoron Allah Allah yaltafital insanu ila masu walla kada mutum ya ya waiwaya ga wannan Allah tabaraka wa ta'ala wadhalika labudda fihi min dhikrillah tabaraka wa ta'ala yace wadhalika wancan ka labudda babu makawa fihi ciki ne min dhikrillah daga zikirin Allah tabaraka wa ta'ala madawakin sarki bil lisani da halshe wa dhikrillah wa dhikrullah bil lisani huwa adana dhikr yace zikirin Allah da halshe shine karamin zikiri sadda mutum yana la ilaha illallah la ilaha illallah ko yana hada da Muhammadu Rasulullah to wannan mataki na farko kenan na zikirin Allah kuma shine adana dada koko da yayi abin da yayi walakin la budda min zikir bil lisani amma kuma ba wai walakanta ko da an kace shine adana ba walakanta ba walakanta shi an kai ba la budda min zikir bil lisani dole ne a fara zikiri da harshe hatta ya zukura bilkalbi har ya fara zikiri da zuciya don haka abin ka faruwa yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to la da zikirin idan ya zikiri sai ya wuce halshe daga nan sai zuciya ta kama ya zama sadda yake zikirin ya koma zikirul qalbi wa zikiru bil qalbi huwa tafakkuru shi kuma zikiri na zuciya shine tunani fa idza tafakkara al abdu idan bawa yana tunani in ma an ya tafakkara fi nafsihi ko dai ya fara tunani cikin kanshi fa yara khissata nafsihi ya ga walakanta kai ne wa qubha amalihi da munin aiki ne wala budda an yafirra minha ila Allah tabaraka wa ta'ala to dole ne in ya ga haka sai ya gudu zuwa ga Allah don da ya tsaya ya irabin kai ne sai ga huwa shi ba komai bane da ya fara tunanin kai ne ya yi tunanin kudura ta da ajazu nashi da irin kwabe-kwabe ne idan ya lisa kai ne sai ya lisa kai ne cikin babu to tun da cikin babu yake sai ya koma zuwa ga Allah yawa wa idza tafakkara fillahi in koyi fara tunani cikin sha'anin Allah wa ma inda hu da abinda a wurin Allah la budda an yargaba fihi fa ya firra anin nafsi wa ya zahaba ilallahi tabaraka wa ta'ala in kuma ya fara cikin tunanin ikon Allah to wannan ganin hikimomin Allah da baiwakunsa shi zai sa dole ya yi kwaɗai cikin abin da a wurin Allah saboda haka fa ya firra anin nafsi ya gudu daga kanshi wa ya zahaba ilallahi tabaraka wa ta'ala ya yi gudu ya yi tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki ala kulli halin alfiraru ilallahi tabaraka wa ta'ala yace bisa ga kowane hali dai ana buƙatar gudu zuwa ga Allah wa idza farra ila Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum yayi gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tamassaka bi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi riko da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'addaba bi adabin bi adabi awliya illahi yayi ladubba irin ladubba na awliya illah tabaraka wa ta'ala na waliyan Allah wa sahabahum kuma ya abuce su to labudda an yasila ila maqsudi dole ya kai ga manufa eh in ya kama hanya ya rika hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi karantarwa tai yayi ta'addubi irin na waliyan Allah ya zauna tare da su to insha Allah zai kai ga maqsudi wa atasimu ku riko bi hablillahi da yake Allah jami'an baki dai ai hablullahi aljama'a ce abinda hablullahi shine jama'a yadullahi ma aljama'a wato rahama Allah tana tare da jama'a wa man farakal jama'a ta duk wanda ya bar jama'a to bari'a min addini ya barra daga addini yadullahi ma aljama'a ce rahama Allah ne tana tare da jama'a qala rasulu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jama'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hore ku da jama'a fa inna shaytana yafirru min al jama'ati shedan yana gudu daga jama'a wa huwa ila al-ithnayn aqrabu minhu ila thalathati shedan ya he zama bisa ga mutum biyu bisa ga mutum uku idan ga mutum biyu ga mutum uku to shedan ya he son mutum biyu din nan don ya he dama bashe su bisa ga mutum uku ma'ana dai sadda duk jama'a suke wato as-sawadul azam to nan shedan ya he tsoro amma inda aka yi karamci to nan shedan ka kwasa wa inna ma ta'kulu dhi'bul qasiyata min al-ganam kullum muna faɗin wannan in kaga kura ta ci akuya to lalle ba tsakiyar garge ta zo ba irin wadda a gehe ta irin wadda a gehe ta wa min alwahidi aqrabu min alisnaini kuma shaydan ya hai zama kusa ga mutum guda bisa ga mutum biyu idan mutum ya koma shi kadai to ya zama ala shaydan to shine shi yace wa hadha tafarruqu innama huwa tafarruqu fil aqaidi ko wal adawati wal bagada ya ce wannan rabo wadda aka hana wadda ake kafkurar rabu ko to inna ma huwa tafarruqu inna ma huwa tafarruqu fil aqaidi shine rabuwa a cikin aqidodi wal adawata da qiyayya wal bagada da kuma qiyayya dai amma tafarruqu fil furu'i amma rabuwa a cikin furu'a wato cikin fahimtar ra'ayoyin mazhabobi da abin da ya shahe su min duni mu'adacin ba tare da ƙiyayya ba wala ya da fi hada wannan bai shiga cikin tafrika wadda aka gudu ba saboda wannan a hikima ce na bawuya ta kaddara haka kullum ana ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku shi sallar la'asar sai wuri kaza sahabbai suka tashi suka kama hanya kayan akai wurin sallar la'asar ta yi lokaci yayi wa zo kace to mu yi sallah inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta mu tsaya mai Allah mai sallah tun da lokaci ya ba mu jinkirta da sallah suka ce a'a annabi ya ce kan mu yi sallah sai wuri kaza sannan wani ya ce ai sallah ai ko da rana za ta faɗi to sai dai mai ranko amma ba mu sallar nan sai can aka koyi haka wasu suka tsaya suka yi sallah wasu kuma suka bari sai da suka je can sannan suka yi sallah da ko lokaci ya ta ko bai ta ba sai aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah magana ka ga yadda muka fahimce ta mu mun gane kana nuhin a dai yi sauri a isa amma sallah ai ba a jinkatar da ita ga lokacin ta su kuma saboda haka mu da lokacin sallah muka tsaya muka yi sallah sannan muka iso su ko kashi guda suka ce mu ya rasul abin da muka fahimta kada kada mutum ma yayi tunanin ya sallah kai shari'u ne dan haka ba mu yi sallah ba sai da mun ka tona maza Allah ya tabbatar da kowa bisa ga ra'ayi to kaga ikhtilaful ummati rahama shi yasa ana samun abubuwa basidai waɗanda mazhabobi suka saba tsakanin su waɗannan duk ba tafrika bane wannan abinda tafrika shine a samu bambanci wajen aqida wannan bai yarda da tauhidin wannan ba ko wannan yana ganin wannan mushriki ko wannan yana ganin wannan kafiri ko mulhidi to wannan shine abinda ka rarraba jama'a amma in don shi yasa da imamu malik radiyallahu ta'ala anhu ya yi littafin samuwar ɗa sai sarkin musulmi na lokacin sai ya so ya wajabta littafin ga dukkan ummatu muhammadin a lokacin dole su yi aiki da muwadda na imamu maliki tunda shi ne imam alharabai ne ya ce a'a sarki kakka ya haka ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zanna tare da shi bayan komawa ta ga Allah sun tashi sun wace cikin duniya wasu sun kwashi wasu abubuwan da suka karanta gare sun yi can da su ba a san da su ba to in aka kallafa musu kila abin da ni rubuta bai shahi abin da suka sani ba don haka a bari dai wanda ya ga dama shi aiki da shi wanda bai ga dama ba shi bari to shi yasa zaka yi samun irin wannan sabani ba komai bane ba shi aka khilafa wadda aka samu bainal mazahibi inda aka dan samun bambanci na ra'ayi wannan shine manzo Allah ka ce ikhtilafu ummati rahmatun sabanin al'umma ta rama ce amma abinda babban bala'i shine sabani wajen aqida zan wani na ganin wani kafiri wani na ganin wani mulhidi irin da da ya watsu a halin yanzu to irin wannan shine bala'i don shi ka kawo tabagudi da tabayuni ya zama al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ta kekkece kuma an samu adawa tsakaninta amma to shine wa ilaihi shiru hadisu yace zuwa ga wannan ne hadisi ka ishara da yake cewa ikhtilafu ummati rahmatun sabanin al'umma ta rahama ta sabanin al'umma ta rahama ce faqad ikhtalafat as-sahabatu haqiqa sahabbai sun yi sabani a shaddal khilafi mahi tsananin sabani fi ma bainahum a cikin abin da tsakanin su fil furu'i a cikin furu'a walakin laysa bainahum adawatun amma babu kiyayya tsakanin su fa hadha mahmudun wannan abin gode mane amma tafarruqu fil aqaidi amma wato rarrabuwa cikin aqida wa huwa alladhi yujibu al adawata shine ka wajabta kiyayya don da wani cikin musulmi ya ce mu wani kafiri ai kaga sai fada kenan dole adawa ta shiga dole bambanci shiga dole kallon juna kallon hadarin kaji shiga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatta khattan mustaqiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani zane madaidaici ya ja layi haka wa hatta qutudan hawlahu ya ja wasu yan layuka gehe ne wa qala hadha sirati alladhi ad'u ilayhi mustaqiman wannan layin na tsaye ce wannan shi a titi na shi a ta hanya ta madaidaiciya wadda na kira gare ta wa hadhihi hiya subulul lati nahakumullahu anha yace waɗanga yan zanunnuka kuma su ne hanyoyin da Allah ya hane ku da gare su wala ta tabi usubula kada ku bi hanyoyi ko fatafarraqa bikum an sabilihi tarrabu da ku daga barin hanya ta wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iftaraqatil yahudu yahudawa sun rarrabu ala ihda wa sab'ina furqatan bisa kashi 71 kullu hafin nari dukkan su wuta sun kai wa iftaraqatin nasara nasara sun rabu ala sintaini wa saba'ina su kuma sun rabu kashi saba'in da biyu kullu hafin na da dukkan su ta sun kai wasa taftari ko ummati da sanu al'ummata za ta rabu ala thalathin wa saba'ina kashi saba'in da uku furka kullu hafin nari dukkan su ta sun kai illa wahidatun sai guda qalu suka ce wa ma tilkal wahida ya rasulullahi me ce ce gudar qala ce ma ana alaihi shine abin da nake akai wa ashabi da sahabbaina ai as-sunnatu wal jama'a shine sunna da jama'a eh hanyar gahili take to saboda haka sai dai abin mamaki yanzu irin bambancin da ke akwai kowa in ya zo nan zai sa kai ne da mai kahirta musulmin da wanda aka kahirta eh kowa zo nan yake to kuma tun da an ce subulu nan wasu sun kalabe suka ɗauko ɗariƙun sufaye suka ce su ne alhali idan zikiri ya zama kafirci salatin annabi ya zama kafirci istighfari ya zama kafirci to menene musulunci yanzu kullum shehu mai kan kafa misali ya ce in kana zikirin Allah ya ce ma kafiri don kana ɗariƙa ka zo ka ce to musulunci zan shiga mi zai ce ya karanta sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah to kaga abin mamaki ita nake ka ce kafiri nake na zo yan musulunta kuma ka ce in karanta ƙara kahir cewa zai koko yaya to saboda haka a dukkan dai akwai akwai ahawa'u da yawa cikin irin da'awar da aka yi yanzu wada lamarin yake duk wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to musulmi ne musulmi ne sauran arkanul islami wajibi gare shi in ya cika su ya zama musulmi tami in bai cika su ba ya zama musulmuka amma dai matukar shina nan tare da yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wanda ya sai ce mai kafiri shi yasa manzo Allah yake ce ma al'umma duk wanda ya ce ma dan uwansa kafiri to ɗayansu ya koma kafiri saboda haka takfirul musulmi na baya da kyau ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين الله ينبت مؤمني ذكرهم أي وذكرهم كينا الله يا تناتد مسل يا تناتد مؤمني ذكرهم أي وأزهم بأشياء الله يا مسو أزيد أبو بوا ياتي اعتصموا بحبل الله ويرقوا ديجي الله أي بالتمسك بالكتاب والسنة shine ku rika littafin Allah ku rika sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal jama'a ku rika jama'a wa adamu tafarruqi kuma Allah ya yi mana wa'azi da rashin rarrabuwa wa an nadhkura ni'amallahi kuma shine mutuna da ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki in amahu alaina ai mutuna ni'imomin da ya akan mu kullu hadhihi al-ashiya dukkan waɗanga abubuwa tujibul firara ila Allah tabaraka wa ta'ala suna wajabtar da gudu zuwa ga Allah kenan duka waɗanga abubuwan da Allah ka tunatar da mu suna kiran mu ne zuwa ga mu koma ga Allah to mu tahi
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة أسامو وتا الأمة معنا أسامو وتا جماعة منكم لدقريكو يدعون ودن دكيكرا إلى الخير زواج الخير ولتكن منكم جماعة يدعون الناس إلى الخير أسامو وسو جماعة cikinku ya ku muminai waɗanda za su rinka kiran mutane zuwa ga alheri wa yamuruna bil ma'rufi suna horo da alheri da ayyukan alheri wa yanhauna anil munkari suna hani daga miyagun ayyuka wa ulaika waɗannan adda'una masu kiral amiruna masu horo annahuna masu hani humul muflihuna sune masu babban rabo humul fa'izuna sune masu rabbauta nan Allah yana kira da a samu masu kira masu da'awa kuma waɗanda za su kira mutane zuwa ga ayyukan alheri su hana mutane daga abinki to in dai an ka samu waɗanda ka haka to in ji Allah su ne masu samun babban rabo a wurin Allah kaga kenan wato ladan mai kira zuwa ga Allah abinda a wurin Allah ya hime duk abin da zai samu tunda zai samu falahi daga Allah zai samu fauzi daga Allah shi kuma samun fauzi da falahi ga Allah ai ya komi saboda haka Allah ya alkawali su masu kiran zuwa ga Allah humul muflihuna su ne masu samun babban rabo to shi yasa kummalu min du'ati babu ruwansu da jiran wani abu za su kira mutane zuwa ga Allah sakamakon su yana wurin Allah wa ma as'alukum alaihi min ajrin in najri illa ala rabbil alamin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ibadan hakika Allah shi na da wasu bayi laisu bi an bi'a'a wala shuhada su ba annabawa bane ba shahidai ba ya gabituhumul anbiya'u sai dai annabawa suna gurin su ma'ana suna suna suna gira su suna kishin su wa shuhada da shahidai liqurbihim min Allah tabaraka wa ta'ala saboda kusancin su ga Allah su ba annabawa bane su ba shahidai bane amma shahidai da annabawa suna kishin matsayin waɗannan mutane a wurin Allah. Ƙalu sai suka ce wa manhum ya Rasulallah, to waɗanne irin mutane ne a haka ya Rasulallah ƙala ce humul ladina yuhabbibuna nasa ilallah wa yuhabbibuna Allah ilan nasi. Su ne mutanen da ka so yadda mutane zuwa ga Allah su so yadda Allah zuwa ga mutane. wato sun zama 'yan haɗin zumunta tsakanin Allah da bayan Allah su sa Allah ya so mutane su sa mutane su so Allah to waɗannan su ne annabawa da shahidai wato suna gurin suna kishin su akan wannan matsayi alu sai suka ce yuhabbibuna Allah ilan nasi fahimnahu suna so yadda Allah zuwa ga mutane wannan mun gane wanda suka sa wato wadda suka sa mutane su so Allah wannan mun gane wai kaifa yuhabbibuna nasa ila Allah to ya suke so yadda mutane zuwa ga Allah ya suka sa shi Allah shi so mutane ala sai annabi ya ce musu ya muruna bil ma'rufi shine su yi horo da alheri wayan hauna anil munkari su yi hani daga abinki fa idham tathalu amrallahi idan mutane suka kaho ga horon Allah wajtanibu nawahihi suka nisanci hane-hanen Allah a habbahum Allah sai Allah ya so su to hada to ka gani saboda haka su masu da'awa aikin su kenan za su sa Allah ya so mutane za su sa mutane su so Allah eh yace hada fardu kifaya yace to wannan wato wannan kira wal takum minkum ummatun yad'una lil khairi masu kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah fardu kifaya farilla ce ta kifaya yajibu ala al'ummati ya wajaba bisa ga al'umma an yakuna minhum qismun yad'una an-nasa ila Allah dole a samu cikin al'umma wani yanki wanda ka kiran mutane zuwa ga Allah ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari su yi horo da alhairi su hana abinki atabi min tab'idan ya zo da min waltakun minkum ummatun minkum ko to saboda tab'idan li'anna al'amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkari la yajibu ala kulli nasi ya ce waltakun minkum a samu daga cikin ku ba kullukum ba ko to wannan saboda wato ana neman wato wannan almunkar saboda kira da kira zuwa ga alheri da hana abinki ba dole ne ga dukkan ɗaiɗaikun al'umma ba ba dole ne kowane mutum ya zama mai horo da hani ba labudda fihi min shuruɗin dole a samu sharaɗi ga mai labudda min ilimin dole ya zama malami awwalan farko wa lam ya alam wanda bai da ilimi idza amara aw naha in yayi horo ko yayi hani rubbama naha an ma'rufin yana yiwa ya hana alheri wa amara bi munkarin ya hori ya hora ayi abin banza to kaga wannan ya bata lamari hada sababul ibda'i yace to wannan shi ibtida wannan shi asbabin yin bid'a baya da ilimi ya zo horo na lamarin Allah sai ya hora a yi aikin banza ya hana aikin kwarai tunda bai san mi an na kwarai ba kuma bai san mi an mugu ba amma in malami ne ya san abin da Allah ka so sai ya ce a yi ya san abin da Allah bai so sai ya ce a bari wala budda an yakuna lahu jahun kuma dole mai kira zuwa ga Allah shi zama mai alfarma mutum mai martaba mai daraja kamili eh shi an ma'anar lahu jahun dole ya zama yana da alfarma hatta yuqbala kalamuhu har aka karbi magana ta amma idza kana idza naha an munkarin amma in mai kira zuwa ga Allah ya zama in ya hana abin ki irtakaba ashadda minhu sai yayi wanda ya himuni bisa ga wanda ya hana ko to fala yajibu alaihi al'amru bil ma'ruf wannan ba dole ne shi kira ga alheri ba wallan nahi al munkari kuma ba dole ne shi hani daga abin ki ba saboda haka dole ne mai kira ga Allah ya zama shi ya fara in alheri ne shi fara in kuma sharri ne shi fara bari amma in ya zama ya kulu na bi afwahim ma laysa fi qulubihim ya ce shan giya haramun ne ya karanta gaban mutane ya kwankwadi giya tai ko ya yi maganar zina haramun ce kuma ya faɗa mutane ai shi fasiki ne da kai ne ko ko duk kwa masalar da aka yi gaban su yaka abitai kuma sannan ya zo ya kira ga Allah to wani a gaskiya wannan ibilisu ne kawai shi yasa kullum al'ilmu dinun falyanzur ahadukum mimman ya akhudhu dinahu in ka zo wajen malami mai mai han mai ta'alimul muta'allimina ya faɗi farko sai ka yi wata uku kana a cikin gari sai ka samu malami taqi wanda za ka yi takammusi da ɗabi'a ta ka hanka fara ta'allumi domin ba wai a fassara kalima ko a fassara littafi ba shi bane al'ilmu dinun falyanzur ahadukum mimman ya akhudhu dinahu ilimi addini ne ɗayan ku ya dibi ina ne zai riko addini ne kamar yadda malami ne ka cewa in ka koya karatu ga malami mutakabbiri mai girman kai ko da ka ka'ama ka riganta da ɗabi'a ta ka zama mai girman kai ga ilimi ga girman kai ilimi bai amfani da ka yi ta'allumi ga malami mai shan giya ya koya ma shan giya ba komai ba ne ga karatun kan yana ya fassara amma mai amfanin karatun in kai karatu ga makareci ko sai ya koya ma ƙarya ga karatun yana ya fassara amma makareci ne sai ka karanta fa la'anatullahi alal kazibin la'ana Allah ta tabbata ga makareta amma an ka karatu ga mai tsoron Allah sai ka yi riga da riga ta sai ka zama shi sai ilimi shi albarka to shi yasa duk wanda bai da alhorma ba mutum ne wato ana son malami ya ji tsoron Allah ya zama mai mutunci kamili wanda ya sa ai koyi da shi amma ya zai kawai abin da ya dame shi kawai ya karanta a ce ya sani ya san harufa yana wal kaza da kaza wal kaza da kaza wal kaza da kaza shi ya karatu saboda haka dole sai an hada da tsoron Allah in babu tsoron Allah babu karatu in babu muruwa babu karatu in babu kamala babu karatu to shi yasa yace lahu jahun ya zama ya zama hatta ya kubala kalamuhu aka dan magana ta ko kai ka zo yanzu kai iske malami yana ta tafsiri amma mashayi giya ne an ka gama ka ganai gidan giya wai an ya gobe za ka zo tafsirin sa amma idan kana idan naha an munkarin amma in ya zama in ya hana daga abin ki irtakaba ashadda minhu fala yajibu alaihi al-amru bil ma'ruf wala nahy anil munkar in ya zama in ya hana zai yi to wannan a ta batu ne wa idza tawaffarat fihi shurutu amma in sharuda suka cika gare to yajibu alaihi an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkar gashi malamin ya sani gashi mai aiki da abin da ya sani to shi wannan ya wajaba gare an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkari ya yi horo da alheri ya hana abin ki ulaika humul muflihun to waɗannan su ne masu samun babban rabo kana sahabatul rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ma'ruf wa nahawna anil munkari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zama suna horo da alheri suna hana abin ki wa hadha ka annahu huwa al jihadul akbar shehu yace to kamar wannan aiki shine jihadi mahi girma qala rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayati zamanun da sannu zamani zai zo la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abin da zai kingi ga musulunci sai suna ne musulunci musulunci amma aikin ba na musulmi bane kuma cikin musulmin wala min al-qur'ani illa rasmuhu shi ma qur'ani ba abin da zai rage illa zane ne sai darori ga sunan amma ma'ana ta yadda muhudin shi babu tunda ma'anar qur'ani in gashi karance kuma gashi aikace to in ya zama gashi karance amma babu shi aikace to zanen qur'ani ɗaya rage kenan shine illa rasmuhu sai sai zane ne sharru man tazilluhu sama'u yawma idan ulama'uhum yace mahi sharrin waɗanda sama kawa inwa lokacin nan su ne malaman wannan zamani wa qurra'uhum da makarantansu idan aka kai wannan zamanin ya zan musulunci ba abin da rage sai suna ne amma dukkan kamalatu da makarimal akhlaqi da adabu waɗanda akwai cikin musulunci abbasu kuma malamai na nan suna ta karatu kuma an ka kai ana karatun ƙur'ani amma zaƙin karatun ne kawai ba aiki da shi to in an kai wannan lokacin mahi sharrin al'ummar lokacin malamai da makaranta in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ulama'uhum bit-tam'i wa qurra'uhum bir-riya'i malaman su miyagun makwadaita ne tsama'u duk inda suka zuwa sai sun kwalkwalo abin duniya wa qurra'uhum birriya'i su kuma makarantar su kowa zaƙin murya a daji shi ya iya kaga qur'ani ya koma kenan malamai dai wajen hudama wajen abin sawa baka da abin kawa da wajen dai abubuwan duniya su ko makaranta kowa dai a ce a shi ya iya karatu ala antum fi zamanil qulubi amiratun an yace manzo Allah yace ku yanzu kuna cikin wani zamani wanda yake alqulubu amiratun zukata rayayyu ne zamanin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wasa yati zamanun da sannu wani zamani zai zo takunu takunul qulubu kharaban da zukata za su zama rosashi idan ko zuciya ta roshe harka ta lalace saboda dama gyaran zuciya shi aka diba to in zuciya ta roshe ba abin da zai rage na alheri gaske yace wal masajidu amiratun bil abdani zaka iske masallatai an raya su da jikunkunna an raya su da jikunkunna al muluku yatakabbaruna za ku iske sarakuna masu girman kai e kowa sai kure ni ne dan wane ji kan wane takabburanci ba wai mas'uliyar sarautar ba wal agani ya'u yabkhaluna za ka iske mawadata su ko marwata ga kuɗi biliyan ga mutane talakawa na jin yunwa wal ulama'u yatma'una su ko malamai miyagun makwadaita ba wanda ka isa gida ne kullum ana wurin honorables wal ubadu yura'una su kuma su bauta Allah kowa dan riye ne da yayi abu sun yake ya faɗi ko a gani a san shi abidi ne wattujaru ko ya sami lunar riba su kuma yan kasuwa riba kowa sun yake ya yi amfani da dabaru ne ya ci ƙazamar riba ya ba da bashi da ruwa in ba a gane ba nan ya biyo ta nan to wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamani Allah shi kiyaye mu Allah shi hishe mu cikin wannan bala'i saboda nan sai wanda Allah ya so Allah shi hishe mu kaga nan ba wanda ya hita eh ba a bar ba a bar ba a bar sarakuna ba saboda girman kai ba a ban mawadata ba saboda rowa ba a bar malamai ba saboda kwadai ba a bar masu bauta ba saboda riya ba a bar 'yan kasuwa ba saboda cin riba ba a bar makarantar ƙur'ani ba saboda riya kowa ba a bari ba wannan dai wa'azi ne ga kowa da kowa bulala ce ta shahi kowa da kowa ba wanda ya hita sai wanda ya tsaya da kai ne wa ƙara rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah thalathatun farkon waɗanda aka wa hisabi ranar alkiyama mutum uku ne yuta bihim za a zo da su hamilun likita billahi tabaraka wa ta'ala za a zo da maharcin qur'ani wa munfiqun wa mujahidun za a zo da mai yawanci da dukiya ta wa mujahidun da mayaki fi sabilillahi qad istashhada kuma wanda yayi shahada wurin yaki su uku kenan za a zo da su mahardashin qur'ani da mai kuɗi mai ciyarsuwa da mayaƙi wanda ya mutu wurin yaƙin ɗaukaka addinin Allah har ya shahada. Ya ƙura lalƙari sai a ce wa makarantu, hamalta kitabi Allah ya ce ka har da littahi na, ma za fa altali to mi kai min. Ƙala sai ya ce kuntu a tuluhu ana allaili wa a tarafan nahari, ai kullun cikin karatu nake dare da rana. Ya ƙura sai Allah ya ce ma ƙasattani bi zalika ƙarya kakai ba ni kaka nuhi da wannan karatun ba ƙasatta an yi ƙala fulanun ƙari'un faƙat abinda haka so kawai a san kai makaranci ne maharraci wa ƙarƙila kuma an haɗi shi kenan an biya ka zalika jaza'uka waɗin da an ka yi an biya ka kuɗin karatun laisa laka indi shay'un ni Allah wuri na baka da komi Allah shi mana kariya wa yaqulu lil gani Allah shi ya ce ma mawadaci ma za fa altali to mi kai min razaqatuka kathiran na baka arziki mai yawa min al-amwal dukiyoyi ya kulu sai yace kuntu uti yaminan wa shimalan yace ai dama da hauni kyauta dai ni kai a tasaddaqu li wajhika ina sadaka don zatinka qala Allah ya ce la ƙarya haka lam taqsidni bi dhalika saddaka ka sadakan nan ba ni ka kanhi ba innama ahabbta an yuqala fulanun jawadun abinda kake so kawai a ce wani mai yawan kyauta ne wa ƙarƙila kuma an haɗi wa yi wuta biyar mujahidi a zo da mai yaƙi wa ya ƙolo lahu Allah ya ce masa ma za fa altali kai mayaƙi mi kai yi min ya ƙolo ya ce a hatto saifi na riƙe takobi na wa zarabtu yaminan wa shimalan na yi ta buga takobi dama da hauni hatta isa shadda hannu shahada na mutuwar yaƙi ya ƙulu sai Allah ya ce lamta kasir bi zalika wajhi ba zati na haka bada da wannan ba qasatta an yuqala fulanun batalun fulanun shaja'un kaso a ce wani zarumi ne wani zarumi ne wa karkila kuma an hadi haula awwalu man tusa'aru alaihim an-naru yace waɗanga guda uku su a farkon gumaguman da aka fara hasauta da su mahar da shi qur'ani da mai kuɗi da mayaƙi to Allah ya tsare mu la budda min ikhlasil amali babu makawa daga tsarkake aiki lillahi saboda Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki la budda min suhbati salihina kuma shehu yace dole abuci salihai kullum abin da yasa aka magana salihai saboda kullun tahiya tare da su take albarka mutum yana karatu in bai samu malamin kalbu ba wanda zai ɗebe mai raza'ilul kalbi ya shikka mai fawadiluha sai ya gama karatu bai gane komai ba ko ka yi karatu ga malami bai rage ma girman kai ba bai ɗebe ma son duniya ba bai raba ka da riya ba bai ɗebe ma kwaɗai ba bai gwada ma gudun duniya ba ba kai komi ba dole ma ka tafi kasuwa ka yi dillancin awaki in ka samu abincin ka ci ya yi alheri Allah ya yi alheri tun da dai za ka yi sallar farilla ko abinda ka samu ka je ka ci ya yi saboda da duk kai karatu da waɗangara za'il za ka halaka kuma ka halakar halakar wanda ami ta yi sauƙi bisa ga halakan malami don shi malami ba zai halaka shi ɗaya ba in ya yi talalabiya kahin ya haɗi sai wasu sun haɗi ƙasa garai in ya haɗi kuma wasu haɗi bisa garai to amma shi wanda ami ya ka ya halaka shi ɗaya halaka don haka da mutum ya yi karatun da zai zama sharri ga mutane goma ma ta yi zuwa dillanci ne na awaki ya sai da akwai a bashi la'ada ta ya samu abinci ne ya yi sauki eh to Allah Allah ya tsarkake mu shi yasa kusancin salihai yake da alheri su salihai kullum in kana tare da su sai sun gyara zuciya kuma shi yasa shi ka yawa ta magana eh ka kusanci salihi ko ya tulubu ya tulubu shaykhan arifal masaliki yaqihi fi tariqihi al mahalik in ka in ka rika shaihi masani Allah sai ya gwada ma duk abin da an matsala zuwa ga hanyar saduwa da Allah zai gwada ma ita sai ya ɗebe ma kibru ya ɗebe ma girman kai ya sa ma ƙanƙan da kai ya ɗebe ma son duniya ya sa ma gudun duniya ya ɗebe ma son duniya ya sa ma gudun duniya ya ɗebe ma ujubu ya kawo ma tawadu'i ya ɗebe ma hikidu ya kawo ma mahabbatu ya ɗebe ma buhulu ya kawo ma hibatu haka zai yi ɗabi'unka da guda guda guda guda ya raza'il ɗin nan sai ya karkare su sai ya zama karatun da ka kai na ɗabi'un sun yi wanda haka da littafi kuma shi yasa za ka ga mahi yawan rabbaniyuna waɗanda aka saka rabbaniyuna da yawan za ka karatun ɗan kaɗan ne amma mai albarka ne saboda karatu ne da aiki bai bala aikin ya yi ƙarfi bisa ga karatun sabon annabi littafi na wasu makaranta gaba ne babu abin da suka kallo kawai mi rasulullahi kai sallallahu alaihi su aikata amma da nan sun ka zama khairul bariyati saboda sun yi takammusi sun renu da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi to haka in ka zauna wajen shehi kamili yau da gobe sai ka kare da ɗabi'unsa ba tare ma da dogon karatu ba sai ga mutum ya zama rabbani saboda kullun yana ganin mu'amala irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma yana koyi har ya zama na Allah to Allah ya ba mu ikon zama da su da kuma ladabi da ga halararsu kuma Allah ya albarkace mu da zama tare da su ina ake
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم wala ta kunu kada ku zamo kallabi na kama waɗannan tafarraku da suka rarraba an dinihim daga addininsu wa talafu suka saba fihi ciki ne min ba da ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu wa humul yahudu su ne yahudu wan nasara da nasara Allah yana yi muna faɗa kan mu zama yahudu da nasara waɗanda sai da Allah ya kawo musu gaskiya ga hili sannan suka ƙita suka rarrabu to kan mu zama haka nan ulaika lahum azabun arim waɗannan azaba babba ta tabbata gare su Allah ya tsare mu mu je
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Isa
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون to uzkur ka tuna yawma tabyaddu wujuhun ranar da wasu huskoki ka yin haske wata suwaddu wujuhun wasu bakake kuma su yi baki ayyamul qiyamati shine ranar alqiyama eh ko nan duniya wasu huskokin bakake ne kamar mu yan afirka ko wasu kuma horare ne kamar sauran horaren fata amma wannan kawai ɗabi'a ce haka Allah ya halitta a nan wannan ɗabi'a halittar take haka amma ranar lahira wannan na martaba ne na daban yauwa eh, almominu eh, almominu bayadu imanihim fi qulubihim yunqalu ila wujuhihim yace almuminuna muminai bayadu imanihim hasken imanin su fi qulubihim da a cikin zukatansu yunqalu ana cirato shi ila wujuhihim zuwa ga huskokinsu wa yakununa jami'an bidal wujuhi sai su zamo dukkansu masu fararen huskoki saboda haka bakin lahira wai baki wato farin lahira na imani ne ba wanga na fata bane duk wanda yake zuciya ta tana cike da imani to ranar lahira shi imani haske ne sai a ciro imanin hasken sai a mai sai ga huska ta sai a gare da farar huska dada komi baki ne eh wal kufaru su ko kafirai sawadu aqidatihim wato bakin bakin aqidatsu yunkalu ana cirato shi ila wujuhun zuwa ga huskokinsu ko ya kunu na sunan zama bakake Eh, su kuma kafirai dama zuciyarsu baka ce tun da kafirai ne to bakin zuciya shi za a ciro ya koma ga huskokinsu saboda haka baki duniya bai da matsala na lahira ad da matsala Allah ya tsare mu da bakin lahira eh fa amma alladhina da tujuhum amma waɗanda huskokinsu suka yi baki wa humul kafirun sune kafirai wayulquna ana jefa su fil nari a cikin wuta wa yuqalu lahum a ce musu tawbihan don zargi akafartum ba'da imanikum shin kun kahirci bayan imaninku yawma akhadha al mithaq ranar rikon alqawli kullukum qala bala kowannen ku yace bala shin kafircewa kuka yi ai kun kafirce bayan kun yi imani saboda kowanne mutum komi kafirci ne sai da ya imani da Allah farko muna cikin alamu zarri Allah ya tajalli ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba dukkan mu komi kafirin mutum ko fir'auna sai da yace bale saboda ka in yazo duniya ya walwale to kafara ba da imanihi kenan ya musulunci yana mumini can sadda Allah ya tajalli muna rayuka amma nan da yazo duniya sai ya kahirce mu Allah to shi yace kafartum ba da imanikum kun kafirce bayan imanin ku wa dhuqul azaba kudanna azaba bima kuntum takfurun da abin da kuka zama kuna kafircewa wa amma alladhina waddatu wujuhum amma waɗanda huskokinsu suka yi fari suka yi haske wa humul mu'minuna sune mu'minai Allah ya tabbatar da mu cikin su fa fi rahmatillahi a, su kam suna cikin rahama Allah fi jannati a cikin aljanna ta hum fiha khaliduna su waɗanda aka kaddara mu tabbata ne a cikin wannan aljanna Allah ya tabbatar da mu cikin ta sunan za mu aje insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan man kai kure kuma Allah shiga harsha mana fatiha salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم اجعل كل من إلينا حسنة وجازه أن الزهر سنة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
ما شاء الله